صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا حبيب القاسم مصطفى محمد وعلى آله سيما بقية الله في الأرض صاحب الأصل والسماء أرواحنا له فداء to ɗazun abin da muke faɗi dangane da fitowar imam hussein yake cewa mutum yin alwalan yana bukata ya san tarihi kafin ya zo ya nazarin tarihi a cikin abin da muka faɗi akwai batun manufan fitowar imam wanda ya faɗe su a kalmomi gajejeru masu zurfin ma'ana inni lam akhruj asharan wala bataran wala mufsidan wala zalima ya ce ni ban fito da wannan kamannun ba wanda yake nake a takaice yana nufin kamannun masu bidan mulki kamannun sarakai sannan kuma ya ce inni kharashtu طلبا للإصلاح في أمة جدي na fito na fito ne domin biɗan gyara al'umman kakana uridu an amura bil ma'rufi wa an anha anil munkar wa asiru ala sirata jaddi wa sirata abi ali bin abi talib ina son in bi matafiyan kakana da matafiyan babana ina son umarni da abu mai kyau in hana mummuna in bi matafiyan kakana da babana wannan a dunkule manufan fitowar imam kenan daga gida manufan fitarsa kenan kuma abin da yake so ya tabbatar kenan to kuma wannan ya nuna waɗannan su ne tsororuwan abin da ma'abucin addini zai hankoro a rayuwarsa ba biɗan mulki ba don a yi tinƙaho da takama kuma a yi zalunci a yi fasadi wanda shi ne sarakai suke yi wanda daga baya da aka zo sai aka mai da addinin shine mulki wannan sarauta ɗin da taka raunana da murje su da facaka da dukiyansu shine ya zama su shine addini shi ya koma yin shine halifci sai ya zama wannan ake kallon shi a matsayin shine addini kuma tun da ya ce yana son gyara kaga wato wannan abin ake so a a sauya wato manufar gyaran imam salam shine tabbatar da cewa wannan mummunan fassara ta ta addini shine yake so ya canza yanzu a fahimci menene addini me kuma addini yake kira ya zuwa gare shi addini shine iko da mulki ko ko menene addini daga cikin abin da imam hussein ya faɗi har da cewa yana son ya kawar da jahilci daga mutane kawar da jahilci wanda yake ainihin na sunan ko ne wa'in surawi na musulman daga cikin abin da shi imam ya ce ainihin yana son ya kawar da jahilci daga wannan al'umma wanda abin da yake nufin ita wannan al'umma ta jahilci menene manufar addini me manufar addini ta ɗauka addinin shine wannan iko ɗin wannan mulki wannan daula ɗin kuma gudanarwa abucin wanda zai zauna ke gudanar da daula ɗin nan shine wanda zai ke gudanar da daula ɗin shine alamin addini ainihin tamkar kaka ce ainihin da addinin da mulki abu guda ne ko kuma da daula in na ga wurin na kawo amma yana ɗage kai rinka nan ƙiran bayanin daidai gwargwado wato kenan kuma wannan shine ainihin kiran annabawa har wala yau na ƙoƙarin ganin cewa sun kawar da jahilci daga al'umma sun tabbatar da ilimi al'umma takan jahilci al'amari sai ta koma ta ɗauki wani abu ta ce shi ne kamar yadda fir'auna ya ma mutanensa tinƙaho irin wannan ya ce da su alaisa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti am ana khairu am hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubi ni na ba ni ke da mulkin misra ba wayannan ƙoramu na kwarara ƙarƙashi na yana nufin ƙarƙashin mulkinsa nilu wanda abincinsu ke ya dogara da shi kogin nilu da gonakin da suke a gefe suna noma wanda da shi suka yi ƙarfi to ƙarƙashin mulkinsa ne ma'anan wa har zai lanar ta jirimin tafi wayannan ƙoramu da ke kwarara ƙarƙashi na wato kogi na ƙarƙashin mulki na ne kuma kun ga ma'ana arziki arziƙoƙin ku da ku duk ƙarƙashin mulki na ne to am ana khairu ni na fi am halar da rabi ko muhim ko wannan walakanta sun yana nufin musa saboda musa mai mukamin sarki fir'auna ne kasan fir'auna ba ba sunan mutum ba ne sarauta ne musa shine sarkin misra to jinin sarauta ne na misra shi ba sarki ba ba kuma ya gaji sarautan ba ne amma an khairu am hadar radiyo wa muhim wala ya kadu bin bai iya ma magana ba don an ce musa an ce yana ina amma ina ba ta hana mutum ya ya faɗi abin da yake son ya faɗa an sami mutane da yawa wanda suke ake ci irin wanda ake ce masu orators din amma sai a samu suna ina amma ko mene suna iya faɗa sai dai yana fito a hankali amma baya ina baya hana mutum ya ta'abirin abin da yake so da yawan da yawan akwai mutane da yawan gaske wanda suka shahara da iya magana amma suna yin yana illa iyaka in yi dan ci za su dan a hankali sai su faɗa bugu da ƙari kuma shi Musa yana tare da Harun wanda bisa abin da ya biɗa wajen Allah ta'ala domin shi ya bayani saboda haka mafi yawa shi Harun yake magana shi haruna zai magana ba in yana saboda haka sakon da ya ce ko ya isa zance ya ƙari ko ya zama musa ya faɗa ko ya zama harun ne sako ne guda in tun da ya sami isa kuma an gama yi to sai kuma fir'auna ya ce falola ulki alaihi asuratin min zahabin au ja'a ma'al mala'ikatun muqtarini to in shi kamar yake da yake rayawa Allah ne ya aiko shi ne hujja hujjar Allah to me yasa ba a yurgo masa zarabuwansa ba na zinariya walwala ulki alaihi asuratu min zahab me yasa ba aka aiko masa yurgo mashi zarambuwansa ba na zinariya zarambuwa shine abin da aka sa a hannu ya kewaye na hannu ya kewaye hannu domin a lokacinsu alamar mulki yana ana sa shi a hannun in sarki in ka gan shi za ka gan shi ya sa zaren bowen shi a hannu da ka gani ka ga shi basarake ne a kisa an ce ma sarkin misira da ya biɗi abi yusuf sai ya sa mashi zaren buwa ɗin a hannunsa ya ce to yanzu wannan mulki mulkin wannan mulki na ne saba mashi saba mini sai cire zaren buwan ya sa mashi a to shi ne nan yake cewa to shi in shi Musa in ya rai shi hujjan Allah ne ina zaran buwansa alamun mulkinsa wanda a wurgo daga saman wani a ganshi na zinare ne ya sa hannu tun da fir'auna yana da zaran buwo ya mammanna su ne alamun shi ke da iko to ina alaman ikon Musa au ja'a ma'ahul mala'ikatu muqtarini ko kuma mala'iku su zo tare da shi a jere a gari kamar yadda masu iko suka wuce runduna na biye da su to a ga musa din ya zo mana ga runduna na biye da shi na mala'iku wannan farsafan fir'auna har yanzu shine farsafan mafiyan mutane za ka ga ainihin kalamai ne wanda ke ba su da asasi amma abin mamaki shine tunanin mutane da yawa Allah ta'ala ke cewa fasta habba qaumuhu fa fa'u istighfafi shine a rainin wayo a dauke ka kai baka baka baka da wayo sai a maka irin na daidai da kai hankalinka kamar yadda za ka yi mai yaro magana ka ce duk duniyan nan akwai abin da ya fi daɗi akwai abin da ya kai gyaɗa daɗi sai ce a lalle babu da alewa kuma ce to kaga yanzu da a ce kana da saniya daga ta da ƙawo tana maka mawa kila ma ta soke ka da ce kana da gyaɗa ce da aljihunka wanne fi sai ce ai gara gyaɗa sai ka karɓi saniyansa ka ba shi gyaɗa in kai ma yaro wayo sai ka ce da wannan katon saniyan da gyada cike da arjun ko nefi me zai ce gara gyada cike da arjun sai ka karbi saniyansa ka bashi gyada ka kaga wannan saniyan ma tana iya hura huda ka da kaho ta soke ka da kaho kaga karbi gyadan ka sai ce yayi daidai eh da koma gida ta muna na sani ce ai na sami gyada to kaga an an magana da shi an raina shi an raina wayansa kenan to shi fir'auna ya raina wayan mutanensa ya sauƙaƙa hankalinsu ya musu magana da ƙwaƙwalen yara amma abin mamaki gaskiyar magana shine har yanzu wannan abin da fir'auna ya faɗa shi mutane ke tunani kaga suna da raunin fahimta yanzu irin wannan da shi har yanzu ake tafiyar da mutane da yawa kaga malami an ce mashi shek ya hau mumbari yana ta istifafi da haƙaƙwar shi ma kan ji ƙwaƙwalwar nasu bai gane shi ma a sauraron ƙoron ya kira yana nuna cewa to da ba don allah ba ya son wani ba ya bashi yana mulki tun da dai har yana mulki shi kuma ya abauce maka a tafau shi ne ya gaji annabi kaga saboda mene tunanin shi irin na fir'auna ne ko da yake fir'auna shi ba wai tunanin shi kenan ba shi ya rena mutane ne ya san musa gaskiya ne ya san musa manzan allah amma baya son ya bar mulkinsa sai mu mutane magana daidai da hankulansu don su ɗauka shi ne ya kama cancanta ne sai suka bi shi fasta habba ƙaumahu fa'afa'u to mai allah ce gaba innahum kanu ƙauman fasiki dama ra'ayinsu ne suna son dama kar su bi musan ne sun fi son su su bi fir'aunan ne shi yasa fir'aunan da ya musu wannan kuma irin wannan in zai yiwu a ce mishi mantiki don ba mantiki bane ba logic bane yawa ba hujja bane rainin wayo ne wauta ne wato ainihin irin abin da ake ce mashi shi istighfafin nan kamar mugalada ne mugalada a yi maka ciccakuɗa maka wani abu ciccakuɗa mu sai ka ce eh haka ala in aka zo aka warware su a gaba haka ne alaysa li mulku misra ba ni ke da mulkin misra ba mai mai wawayen gari za su ce eh wannan ƙoramun ba suna ƙarƙashin ido na ba ne ko kai kano ilimi ne gonan gonan kana ba fir'auna galla eh to ni ne nufi ko wannan wanda ke bai gaji sarauta musa dan wani ga gidan fir'auna ɗan fir'auna jikan fir'auna jimin fin fir'aunanci shi ko fir'auna wannan ba mutanensu ma kamar da suka a nominu da bashirai ne mithilin na wa ƙaunuhu ma da na abidi za mu imani da mutane biyu cikin mu wanda mutanensu ma suna bauta mana ne ya fito a cikin talakawa wanda suke mutanensa ma bani isra'il ana bautar da su wato kaga wani yanzu girma yana ga menene yana ga mulki da jini kai ke da iko kuma kai dan wane kuma ga, ga, ga dukiya a hannunka ga ka dan wane ga, du, ga mulki ga dukiya saboda ka zama hujja kai ne hujja ke to kai ne kafi ko an ce eh wannan to me matsayin wannan Musa eh me matsayin shi dan wane ne a ce dan talaka to shi ne zai zo ya ja da jinin fir'aunanci to kuma yana ya mallaki menene ai ba ya ma da ko to ka ji mu yi mukamin sa a ce ba ma ko dogari ba bai da wani mukami ko bai da komi an ce lokacin da suka tsaya gaba ga fir'auna musa da harun suka ce masa in ka bi abin da muke faɗa maka allah zai ƙarfafa mulkinka ya yalwata arzikinka su suna tsaye da riguna masu arha saƙa wanda yake ba mai tsada ba shi kuma yana zaune akan kujera na zinari ga zinarori ya sa sai da ya ce yadda kuke nan kuke man alkawarin karfin mulki da yalwar dukiya ga alhali ga yi kuka koyar da kuke da 'yan sanduna sun rike sanduna suna da sandunan su da kuma 'yan rigunan su masu arha sai da ne yi ce wato yadda kuke nan ku ne kuke ma alkawarin karfin mulki da yalwar dukiya to duk ina al'amari ina aka manta al'amarin idan bahaushe ya ce an yi tuya an manta da albasa to idan aka yi zance aka manta da allah ba ai tuya ma zai iya ba albasa ko to ai zance an yi an yi magana an ce an manta allah gaba daya shi an manta da allah ne to wa allah ya aiko fir'auna ko musa waye hujjar allah yawwa to shi to amma amma fi'ilan waye ke da mulki yawwa to amma wane ne ya cancanta abi yau shi ne to kaga su mutane ba su wannan ba su yi wannan mantikin ba waye hujjar allah in idan idan ya ce me yasa ba a aiko mishi da zaren buwa ba ya ce maka zaren buwa ne alaman mutum hujjan Allah ne ai sai a tambaye shi ina ayanka ya zo da ayoyi da suka nuna shi aikin Allah ne ayoyi daban-daban har guda tara wanda sun san shi sifi fir'auna ya san daga Allah ne ya san wannan wannan daga Allah ne to yanzu in ma in ma mulkin wa'in magabata ya shiga ma mutum kamar yadda mulkin halifan farko bayan annabi ya shiga mu mutane duk da ka yi taɓa wannan zaka ga mutane kawai su sa su ta maka haika amma da zaka ce musu to ina tambaya shi halifan farko ba hawa mun bari ya bai ce musu inni wulitu alaikum wa lastu bi khairikum to muna da tambaya man alladhi wallaka wulitu bina'i ana man alladhi wallaka Allahu wallaka aw rasulahu min aina laka alwilaya min Allah aw min rasul wulitu wai mutane ne suka mishi mutane ke yi mutane ne suka yi mitin suka zaɓi muhammadu suka ce allah wahayi to ya za su zaɓa mashi habibu shi manzan Allah bai san ya kamata ya zama yana da halifa bayan shi ba allah da aiko shi bai san ya kamata ya zama yana da halifa bayan shi ba sai kawai isar da sako ya ƙara har ya ƙara harci ashe wannan manzon ba shine manzo na ƙarshe ba ko ko za a yi wa'yansu manzanni ne bayan shi to me zan mai ba za a shirya da al'umma akan abin da zai tsatsaya kyama kan tafarkin manzo ko in wani ya isa ya ce mana halifan farko allah ne ya halittar da shi allah ya kawo hujja shi bai ce maka allah ne halittar da shi ya ce wulitu mana da ziwa laka ya ce mutane ne suka zaɓe shi an ce shura aka yi an ce shura aka yi annabi ne ce a shura ɗin aka ce a shi annabi ne ce kuma ya tafi ne ba rabu to in wannan duk ya shiga maka duhu kana ganin kai ya kai ya kai wannan za ku babaro to yanzu wane ne ya halittar da yazidu shi ma shuran aka yi a halar hallu wal aqal suka shura ta nan kun ga abin da imam hussein yake ya gaya ma walid bin utuba ya ce na hannu ahlu baitul nubuwa wa ma'adinin risala wa mukhtalafil mala'ika wa ma'adinin ilm wa yazidun sharibun hamr قاتل النفس التي حرم الله مؤلن بالفسق ومثلي لا يبايع مثله mu ne yaren gidan annabta mu ne ma'ajiyin saƙon annabi wani ya isa ya faɗi wannan a cikin halifofin shi ya zide yana ishe yana ishe hakan ko ubansa ma'awai yana cewa mu ne ma'adinin risala me ma'anan muktalafil mala'ika mala'iku su shigo su fita a gidanmu ba ba gidanmu kawai ba gare mu wannan kuma ya ne ga hankalin shi walid abinda zai iya fahimta abinda yake ce masa shine mu ne aula da wannan amma ce za mu waye gari mu ga wane ne aula da mubaya'a da khilafa yawa wane ne aula da a yi masa mubaya'a wane ne aula da ya zama khalifan manzon Allah idan idan idan ka ce mini yazidu yazidu dan sarki ne sarki ne kuma ya naɗa shi sai mu ce to shi Husaini kuma fa shi husaini shi ne ɗan wanda aka aiko da saƙon shi wanda aka aiko da saƙon ne ya naɗa shi shi ya wasiya da shi ya wasiya ga babansa sannan sai ɗan uwansa hassan sannan sai shi kuma masharatan ya suna da taso suna da hadisi da cewa yana cewa husainun minni wa ana min husain wani ya kawo wani sai dai in ma'auya ne zai ce yazidu min hu amma ba zai iya cewa ma huwa min yazid don ma'auya ta batsi ne mai yazidu aka ce lokacin yana sarkin musulmi shi kuma yazidu yana tara mata suna rawa ana shaye-shaye sai ya zo sai aka zo sai ya kira shi a daga gaban jama'a kuma ya ce kana ɗan sarki kana irin waɗannan shashanci irin wannan sai ya ce me kake zargi na akai ya ce amur bin al'as ya ga mini kuma na san shi mai gaskiya ne daga abin da ya damu cewa ubanka da uban affa da uban affa sukan yi rawa ana buga musu ganga da 'yan mata su saba 'yar budurwa a kafaɗa babanka ya ɗauka in ya gaji ya ɗora baban afa ne ya ɗauka su suna tafiya ana buganga suna yawo a garin maka kuma ya gaya mini cewa wata rana maroƙi ya taɓa koɗa ubanka wannan yanzu da ya gama uban shi ya taɓa koɗa ubanka ya dinga tuɓe kaya yana ba shi har sai da ya zo girgir sai ce alatsi ne maka wannan abin da ka faɗa alatsi ne maka amma abin da ka faɗa gaskiya ne sai dai duk da haka nan ƙurashawa sun ga hankalin abu su biya game shi shugabansu to sai dai in shi ne zai ce sai dai ce an taminni amma da wace da waya ce wa minka tun da gashi ma ya tsine ya ce katala kallon aka yi ce ma'ana da tsine maka tsinanne ya tsine na tsinanne taron tsinanne to wani ya isa ya ce mana ya ce mana ta wani wuri zai kwatanta husaini da da yazidu an ce mana da yawan mutane ba su faye san a yi maganan ashura nan ba ko maganan husaini ba domin yana yanke musu hanzari karman ya husaini na haushinsu suke saboda mai suna haushi suke ji saboda mene yanke musu hamzari yake yi kada abubuwa ne sai shiru ya kai su bakin magana yana jin tsoron kar ya magana yanzu ka buge shi da hujja yana kuma jin tsoron kar daga nan ka daga sama ka ce ai ba yazidi ne kawai ba ya da hujja ba ubansa ma bai rishi to zan zai fara karwa don shi a wurin shi an ce mashi sahabi ne kuma sahabi duk duk sahabai Allah ya da su duk hujjojin Allah ne duk cikinsu annabawa ne yan aljanna don allah ya aiko annabi da sahabbai haka aka gaya mashi saboda haka yanzu zai fara karɓa ka taɓo in ka daga nan kuma yasa za ka ƙara sama daga ma'awaya za ka ce to kafin mu'awaya ba kafin wa zai ce to za ka ɗago musu za ka ce wannan abin dama ashe na so sai ne ne to shine kun baya so ya ce shi yasa sukan ce gara a daina magana saboda sun san za a ɗago to sauran imam hussein ma cewa shi imam hussein juyi ne juyi juyin juya hali shi ne imam hussein ne to in baka san juyin ba juyin a dunkule shi ne wannan wannan abin da ya fito domin sa ga bai fito asharan ba ba bakaran ba mufsidan ba ba zaliman ba a ya fito domin biɗan islah fi ummati jaddi yana son amur bil ma'ruf da nahyi anil munkar da si tafiya da sirati jaddihi wa abi wannan shine sauyi wannan kuma ya nuna maka ashe wannan shine addini sabanin sarauta wanda su asharan bataran mufsidan zalima wannan abin da suke kenan tunƙaho da takama da fasadi da zalunci sai aka koma aka ce shine addini aka kuma ce su ne mafarudu kuma wannan shi ya wanzu bayan yazid ya aika aikan da ya yi shekaran yankan imam shekaran farko ya kashe imam hussein shekara ta biyu ya ribda ƙaba shekara ta uku ya halatta madina a shekara ta biyu ka ya halarta madina a bayan halarta madina ne ya rubuta kawa ya rubuta kawa ya baje ta ainihin shekara ta biyu ya halarta madina ya ce ya halarta madina ainihin sojojin suka shiga suka yi tama mata taɗe wannan shekarar aka ce mata sama da dubu suka ɗauki cikin shege mutane suka zaro takobi abdullahi dan umar ya ce ala rasuluku suka ce gafa abin da ake mana ya ce lalle ba zai a yaƙi suke ya ce suka ci gafa abin da suke bai ce a'a ni da kunni na na ji manzo Allah yana cewa kowane zamani akwai imam wanda ya mutu babu mubahi a wayansa ga imamin zamaninsa ya mutu mutuwar jahiliya yazidi ne imamin wannan zamani haka in ku dole ne ai da suka ce ga abin ana ma matan mata da ana yanka musu ya ce to dole ne ai da ga ga ga ga imami wannan abin da yawan suke nan su wanda yake da iko shi ake masa mubaya'a ba a nem ba a tambayin ina hujjan ikon nasa daga ina ya samu halittin Allah ko na shaidan ba a tambaya inda yana da iko shi ke wannan shi ya zama a kan shi aka tafi da mutane an yi istifabi da hankalinsu kullum suka zauna wake da iko to shi za su wa iko ko ke hannunsa shi za su wali ne ko shedan alhali ku gaskiyar magana ko inda wali ne ba su bi shedan din suke so su bi da mutumin kirki zai zama zai zai zai sallata za su san masu ai ba abi amirul mu'minin ba sai aka fuskanci ta masa ya koki wasu bi amirul mu'minin ba su bi wannan shine sauyin imam wanda yake muka ce muka ce imam ya yi saura sai mutane su kasa gane aka yi saura to ga asasin saura din da sannan zamu ji yadda sauran kuma ya wanzu wanda shine yanzu saura din ta sace take ba mutane tsoro yanzu yanzu shi yasa ainihin raya wannan munasaba na ashura firgita mutane ke su suna son amanta ne domin a ci gaba da ashar da fatsaro da fasad da zul ai umarni da munkari a hana ma'arufi a kibin tafarkin annabi da amirar mu'mini a zauna a haka nan yawon abin da suke so kenan da zaran ka nemi a daura za ka daura za ka ce a sauran husaini yana damu su domin juyin husaini ne yanzu wannan yake dagowa shine suke gani shine raya wannan saboda ka shi bikin raya raya ashura raya addini raya addinin annabi in kuka ce mana ba haka me yasa kuke damuwa ku kyale mana in kun dauka shirme ne ku shiru mana ai sun sa abin da su yake ne sun san yana nufin raya addinin annabi yana nufin ɗaɗɗago abubuwa ne ya nuna cewa ga a tantance a watsar da na watsarwa a wace wannan ba shi ne addini ba ga addinin su yi to insha Allah alazim kamar muka saba mukan yi ziyara da addu'a mu tashi je mana cikin yi muka ga lokaci a kure yanzu ma dai za mu ziyara din insha Allah ziyaran ashura mashhuriya wannan ya ɗauke wannan ke da kun rarraba littafin mana wannan ayar ana iya ba tun da an saba da gyara amfani da wurin ashura din ko ziyarar ashura ashura mun saba karanta saboda haka an saba da ziyara insha Allah السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيم السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظم مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مكانكم وأصابتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لكم بالتمكين من كتابكم فرجت إلى الله وإليكم منه ومن أشياعهم واتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله من أمية الطالبة ولعن الله من مرجانا ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد أظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من آل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصبك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منكم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم وأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم سرك في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحجكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتي مصيبة ما عظمها وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبرك به بنو أمية وابن آكلة الأكابر اللعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد العابدين وهذا يوم فرح به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا المقام في مقامي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالثة والرابع اللهم العن يزيد خامسة والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مسابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم سلك عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين إن شاء الله bari mu karanta ɓangaren addu'a na alƙama yana nan gaba kana a ɓangaren addu'a kwanan ba duka zamu zamu zamu zamu bar sashen tawassuli ko ba kuma lokaci a gurin ya Allah gashi nan a gaban wannan a gaban ziyarar ta addu'an alƙama ya Allah ya Allah ya Allah ya mujiba da'watil muttarin ya kashifa qurabil makrubin يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يحول ويا من يحول بين المرء وقلبه ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى ويا من يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور ويا من لا يخفى عليه خافية يا من لا تشتبه عليه الأصوات ويا من لا تغلطه الحاجات ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين يا مدرك كل فوت ويا جامع كل شمل ويا بارئ النفوس بعد الموت ويا من هو كل يوم في شأن يا من يا قاضي الحاجات يا منفس القربات يا معدي السؤلات يا ولي الرغبات يا كافي المهمات يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض أسألك بحق محمد خاتم النبيين حق الحسن والحسين فإني بهم أتوجه إليك في مقامي هذا وبهم أتوصل وبهم أتشفع إليك وبحقهم أسألك وأن وأقسم وأعظم عليك وبالشأن الذي لهم عندك وبالقدر الذي لهم عندك بالذي فضلتهم فضلتهم على العالمين وباسمك الذي جعلته عندهم وبه خصصتهم دون العالمين وبه أبنتهم وأبنت فضلهم من فضل العالمين حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعا أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تكشف عني غمي وحمي وكربي وتكفيني المهم من أموري وتقري عني ديني وتجيرني من الفقر وجريني وتجيرني من الفاقة وتغنيني عن المسألة إلى المخلوقين وتكفيني هم من أخاف هم وعسر من أخاف عسر وخزونة من أخاف خزونة وشر من أخاف شر ومكر من أخاف مكر وبغي من أخاف بغي وجور من أخاف جورا وسلطان من أخاف سلطانا وقيد من أخاف قيدا ومقدرة من أخاف مقدرة وترد عني كيد الكيد ومكر المكر اللهم من أرادني فأريده ومن كادني فقيد واصرف عني كيده ومكره وبأسه وأمانيه وامنعه عني كيف شئت وأنا شئت اللهم اشغله عني بفقر لا تجبره وببلاء لا تستره وبفاقة لا تصدها وبسقم لا تعافيه وظل لا تعزه وبمسكنة لا تجبره اللهم اضرب بالذل نسب عينيه وادخل عليه الفقر في منزله والعل والسقم في بدنه حتى تشغله عني بشغل شاغل لا فراغ له وانسه ذكري كما انسيته ذكرك وخذ عني بسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وقلبه وجميع جوارحه وأذهل عليه في جميع ذلك السقم ولا تشبهه حتى تجعل ذلك له شغلا شاغلا به عني وعن ذكري واكفني يا كافيا ما لا يكفي سواك فإنك الكافي لا كافي سواك ومفرج لا مفرج سواك ومغيث لا مغيث سواك وجار لا جار سواك خاب من كان جاره سواك ومغيثه سواك ومفزعه إلى سواك ومهربه إلى سواك ومرجعه إلى غيرك ومن جاه من مخلوق غيرك فأنت ورجائي ومفزعي ومهربي ومرجئي ومنجاي وبك أستبته وبك أستنجه وبمحمد وآل محمد أتوجه إليك وأتوصل وأتشفأ فأسألك يا الله يا الله يا الله فلك الحمد ولك الشكر إليك المشتكى